بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 26 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da shida ga watan februari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف دكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخيري wannan littafi kai tsaye malamin ya rubuta shi ne domin mai da martani ga wani ɗan tsagera mai suna tijjani assamawi da ya rubuta littafi yana ɓatanci da cin mutunci ga sahabbai da ahalul baitin rasul to shine sai malam ya rubuta wannan littafi ya ce to ga nashi gudunmawan domin kare mutuncin sahabbai da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan gane da karerai wanda samawi batacci yayi musu shi wannan tajjani as-samawi littattafai ya rubuta dangane da cin mutuncin sahabbai da ahalul baiti ɗaya ya sanya mashi sun mahata daitu akwai malamin da ya rubuta littafi yana mai raddi ya ce bal dalalta a kai gaɓata ne ba shirya kai ba kun ji ɗaya na biyu ya rubuta la'akuna ma'as sadiqin na uku ya rubuta fas'alu ahlad dhikr na hudu ya rubuta ashi'ahum ahalus sunna to duk malaman musulunci fa basu basu ba sun musa raddi basu basu sun huta ba komai skala zarratin Allah ya sa mu dace to na daga cikin mai da martanin ne malamin ya ce kafin a fara radda littafin yana son zai gabatar da wasu maganganu dangane da irin abubuwan da malaman musulunci suka faɗi akan aƙidan shi'a da su 'yan shi'a domin da yawa mutane suna yaudaruwa suna ganin kamar shi'a na da alaka da islam ba su da alaka alaka ta kusa shi'a ba su da alaka da musulunci alaka ta nesa shi yasa kamar yadda musulunci yake addini mai zaman kanshi haka shi'a ke addini mai zaman kanshi kun gano wannan da kyau ko? Allah ya tsara mutunci da imani da aqidan musulmi za mu tashi qaulu abi hafsin umar bin shahin wanda ya rasu hijira na da shekara 385 yau shekaran shi 1000 da arba'in da tara da rasuwa dubu ɗaya da arba'in da tara da rasuwa ƙala fi kitabil al-latif ya faɗi a cikin littafin al-latif ya ce inna afdalan nasi ba'ada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka fi kowa falala da ɗaukaka da daraja bayan bayan manzan Allah abubakar sai da na abubakar wa umar sai sai na umar wa uthman sannan sai na uthman wa aliyun da sayyidina ali alaihi salatu wassalam wa inna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka sabon annabi kulluhum akhyarun abararun zababbun halittun Allah ne kubatattu ne mutanen kirki bayan Allah masu madaukakiyar daraja wa inni malaci kun ganin nan addinun laha bi muhabbatihim kullihim ina bautan Allah ta hanyar biyayya ga sahabban manzan Allah su duka ban ware wani ba wannan ƙaunar da nake masu to ina yi ne a matsayin ibada ma domin Allah ya umarci duk mai imani da ma ya rika yi masabai addu'a walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman dole ne mutum ya rika masa addu'a ba dare ba rana wa abra'u mimman sabbahum sannan ina barranta ba ni ba duk wani wanda yake zagin sahabbai aw la'anahum ko yake tsine masu aw dallalahum ko kuma yake cewa sahabbai batattu ne ba sa kan turba ta kware aw khawwanahum ko kuma yake ha'inta da wulakantar da al'amarinsu aw kaffarahum ko kuma yake kafarta su malai ɗige-ɗige ko ko ko ko ba su da iyaka ga su wa inni bari'un min kulli bid'atin malai ce na barranta daga kowace irin bid'a min qadarin bid'an qadariya ne wa irja'in da bid'a na murji'a wa rafdin da bid'a na yan shi'a wa nasabin da bid'a na nawasib wa atizalin da kuma bid'a na mu'tazila mun gano wannan nake ku za mu zo a cikin karatun littafin al-milal wan nihal da littafin al-farq bain al-firaq za mu bayani akan suwane ne qadariya ba qadiriya ba qadariya za mu bayani murji'a za mu bayanin arraf da yan shi'a saboda haka ma muna kan bayanin yan shi'a ne da kuma nawasib da kuma itizal suwane ne mu'tazila jama kun ji bayanin abi hafsin omar bin shahin ya rasu hijira da shekarar 1049 qawl bin batta sai kuma magana ibn batta fatawan da ya bayar rahimahullah Allah ya ji kanshi ya rasu hijira da shekarar 387 yau shekarun shi dubu ɗaya da arba'in da bakwai da rasuwa dubu ɗaya da arba'in da bakwai da rasuwa ƙala fi ibanatul kubra ya faɗi a cikin littafin ibanatul kubra jama'a kuna jin shekarun nan yanzu waɗanda suka kai shekara arba'in da bakwai a masallacin nan ba su da yawa fa mun gano wannan da kyau ku in an yi da gaske ne su kai adadin yatsun hannun nan kwaya ɗaya gaba ɗaya matasa ne san da ya faɗi wannan magana sama da shekara dubu da adadin shekarunka shekara ba fa ɗari ba ɗari su goma shi ne dubu ɗaya shekarun da yawa kuma da adadin shekarunka kuna fahimtar wannan da kyau ku ya faɗi faɗon tintini abin ta kai ci da malamai sun shiga birni da ƙauye lungu da saƙo makarantu da masallatai sun yi bayanan nan jama'a za a samu wani don an je an bashi abun kwaɗayi ya zo ya farauci al'umman annabi ya saka sa cin wannan kafircin kun ji abin da malamin musulunci suka faɗi sama da shekara dubu da an karantar da wannan duk wanda ya zo tallan wannan kafircin sai a ce tabi ai mun riga mun san ba addini ba ne irin wannan abin ne fa ya faru lokacin da annabi musa ya tafi an samiri samiri wani fitsararri ne kawai ya ce wai haza ilahukum wa ilahu musa fanasi kafin nan musa ya dawo samir ya bata addini yana zuwa za a bashi a taura sai aka ce to amma kai saura fa kai marmaza kai sauri samir ya batar da su ina bata mun gani kuma da ya dawo ya samu samiri banda kuma bakan magana ba abin da ya ma annabi musa kawai ba surtu bi malam ya bi suru bihi kawai ya kama gan da ya faɗi kenan Allah ya sauwaka ya faɗi a cikin ibantul kubra ibn batta kun san an ba da labarin maganganun shi ko ce wa amma ar-rafida kaga su yan shi'a fa ashaddu an-nas ikhtilafan sun fi kowasu mutane samun matsanancin saɓani a cikinsu wata bayunan wata ɗa'unan kuma sun fi kowa nisantan addini sannan sun fi kowa tsininiya fa kullu wahidin minhum yaktaru mazhaban li nafsihi kowane daga cikin 'yan shi'a shi ɗan tawari ne shi ɗan taɓalle ne suna zaɓen makansu manhaji nasu na kansu jama'a kun ga yawan rabuwa ana tafi sai waɗannan su zuke su ce su ba su yadda da kaza ba za su yi tafiyansu daban ɗabi'an shi'anci ne a ahlus sunna ba su da wannan kwata-kwata idan wani ya cije akan manufan shi kai sai ka sauka amma wannan ya ɓalgace wannan ya janyi wannan ya kaza duk ɗabi'a ne irin na shi a jama'a ba ɗabi'an addini ba ne kwata-kwata su ne ‘yan tawaye yau a cewa ne ya yi kaza shi ne malice sun fi kowa wannan saɓanin kowa na zaɓen makan shi mazhabi ne da manahajin da yake tafiya a kai kuma da sunan addini suke duka yal'anu man khalafahu alaihi duk wanda ya saba ma abin da yake akai ya dinga zagin shi kenan ya dinga cin mutuncin shi kenan yana bata shi kuma isu isu suna wannan mun gano wannan in ka ji dan shi ya ce su ba sa tare da yan daba kun gano wannan da ko to wai shi an garin nan shi an garin nan shi an daba ce kun gano wannan da ko shine kana magana sai ya ce wajininka ya halatta to su kuma waɗancan su shi an karatu ne da ƙarin haski su ba sa wannan amma duk wasu ɗaya ubansu ɗaya kafiyar yana kuna fahimtar wannan da kyau ko ina baka wani time ne daga cikin terminologies nasu kuna gani ana cewa kaza to su wai a waje kaza suke Allah ya sauwaka kun ji wannan ko wa yukaffiru man lam yattabi'uhu kuma duk wanda bai bi shi ba to sai ya kafarta shi addinin shi'a kenan duk wanda bai shiga shi'a ba kawai sai su buga mai kaulasan kawai sai tsalle su bashi waje wa kulluhum yaquluna innahu la salata dukkanin suna cewa ba a yin sallah kwata kwata ku ji wannan wala siyama kuma ba a azumi wala jihada babu jihadi wala juma'a ba a sallan juma'a wala idaini ba a zuwa sallan idi biyu wala nikah ba wani maganan aure wala talaq ba maganan saki wala bai ba maganan wani ciniki wala shira siye ko saidawa illa bi imamin sai da imami wa innahu malla imama lahu duk wanda bai da imami fala dina lahu wannan bai da addini wa man lam ya'rif imamahu duk wanda bai san imamin shi ba fala dina lahu bai da addini manganin suna da yawa wanda suke nufi duk waɗannan abubuwan bai halatta a yi ba sai mahadi ya zo ku gano in an ga imaninka bai kwari ba sai a ce ka iya yi in kana da imanin mahadin zai zo. Kun gano wannan? Amma yin ɗin shi'a gangaren ne wanda ya fahimci shi'a baya sallah. Kalla da kyau kuna zaune kanti ɗaya za ku sallan duniyan nan ɗin shi'a bai je ba. To ya gama gogewa a harkan kenan kan mage ta waye ba bai yi ba. Kuma wallahi ba sa azumi in ga wanda yake azumi to bai gama natsa ba ne. sannan dama ganin jihadi babu in ga jihadi makara ne za a tafi makallan masallacin yan dariƙa a ji a tada masu da hankali kun gano wannan da kyau ko ko ba ka suke ba mu dai a garin abin da suke kenan ban san garuruwan ku ba jihadin ɗan shi'a zai zuba makamai ne a makara ya tafi masallacin yan dariƙa ya je tada matsofaffi hankali ina fatan mun gano wannan da kyau amma in suka zo masallacin ahlus sunna ai jiki magayi ina fatan mun gano wanda da kyau su ba ba za su zo bai don ko kura ta san gidan ne babban sanda ka fahimci wannan dan ka ce jinin wani ya halatta kalma ne mai saukin faɗi amma kuma mai saukin faɗi ne da aikatawa kai kuma a kanka dan dan shi ga tsoro ne kuma ga ban tsoro ko gano wannan da kyau ku in yi ma budi haka ya ka kara to zai ci gaba amma yana kokarin maka budi kana jin zai kada ka kana ɗaga hannu kawai ka zubar da shi to gobe zai ƙara ba kun gano wannan in dai kai yankura za ka aikata to kar ka jira kawai ka zartar kawai ina fatan mun gano wannan da kyau mu a wannan fagen muke kun gano wannan duk wanda ya ce a zauna lafiya a zauna je kai talla kidan ka zame namu amma an ga ce tsiya ne to a ci gaba da tsiyan idan mur'um la yarji minka hawadatan fala tarjuha minhu wala dafa mashhadi duk wanda bai ne kar Allah ya sa a zauna lafiya. Ka fahimci wannan da kyau ko? Shi ne in mutum bai neme ka da zaman lafiya ba, kar ka neme shi da ya zauna lafiya. Kuma ka ga bala'i ta taso mashi, kawai ka balle kawai ka bar shi bala'in ya danne shi. kuna gane ana zaune kalau kawai sai su kawo fitina ba garin da yan shi'a tun da suka zo ba su taba tada fitina a makarantar musulmi ko su tada fitina a masallacin musulmi ko su tada fitina a gidajen musulmi da kasuwanninsu ba ba inda ba su taba wannan fitinar ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ina sun yi ya dai isa su suka fara bude hanyar zuwa masallaci a fada a yanki mutane har a kashe malami ka su suka yi sakwata suka kashe dan mai shiya ba gano wannan da kyau kawai shi ganin sai mu bar su muna da malamanmu da iyayenmu da ɗalibai kawai ɗan shi'a kafiri irin wannan cikakken arni kawai shi kenan sai zo kare ya kashe ragon layya ko kuma za a ce wa ana jin tsoronsu wai wai wai za a yi bara'a jama'a mun gano wannan da kyau ku su bara amma da gaske suke sanda suke ƙarya suke caran da imam ya hau kan tanka ya imam albara'atul labbaika ko ba gaske faɗi ba to tankan ko an siyar ne ko ba a saida masa bane ko ta bata ko an ɗauke har yau dai ba mu ganshi akan tanka ba sai dai mu ganshi kan sahabbai yana zagin su kun gano wannan kuma duk diyuwan hawa tanka da ya tabbata har kiristocin ƙasar nan sun fi su ƙwazo da himma da kirisoci na ƙoƙarin zuwa ƙudus duk wanda ya je kaga an rubuta sunan shi an sa jefi to ya je ne amma su ko so dai ma su je su kwato ƙudus ɗin alƙudus salam ba taɓa yi ba dama wannan yaudara ne tunda an ga mutanen ƙasar nan suna da sha'awan addini to bari a ce masu za a yi jihadi sai sun taho sai a ce masu ba jihadi bane zagin sahabbai ne haka ne ko ba haka bane haka suke Allah ya tsare mana imaninmu to kuma ba sa sallan juma'a in ga dan shiya ya je sallan juma'a ya je ta da fitina ne a masallacin ku kun tara mutane shikenan amma sallan juma'a gaba ɗaya bata halatta ba ka tambaye sa Iran akwai masallacin juma'a ne a tanti kawai suke zuwa sai ko ba su kudin ginawa ne wai bai halatta a tsaye da sallan juma'a ba sai mahadi ya zo shi yasa a yanzu haka akwai taron da ake yi a ƙasar Misra taro ne na ƙasashen musulmi Ahmadinejad shugaban ƙasan Iran ɗin ya ji. Shugaban musulmin Misra ya tattauna da shi yau. Na daga abin da ya gaya mai cewa ana kiran shi da irin abubuwan da yake ya dena, kuma ya gaya ma malamansa su bari na takura mu ahalus sunna da karkashe su da suke a ƙasan a ƙasan Iran. Ahalus sunna su suka fi yawa a Iran. Amma matsalan da ya faru ba su ke da gwamnati ba cin da ba su da gwamnati to sai aka waye gari ana kuntata musu ana karkashe su ko labarinsu ba ka ji sai ka ɗauka wai iran wai dukkaninta wai shi'a ne ina kashi shida cikin goma a halin sunna ne in ka ji turjiya da ake ba a zaɓi amadi na jihar ba ana ta wannan zanga-zangan ku ba a yadda ba ba a yi wane ne ba a halin sunna ne ke yi sai 'yan tsirarin 'yan shi'a ‘yan kaɗan ne su, amma cin da kuka bari suna da gwamnati a hannu, to matsala ya faru. Misali, lokacin baya a nan jihar Kaduna, ai gwamnan ba naku bane na kudanci ne, kuna fahimta? Duk abin da za a yi a gwamnatance suwa zai sa, mutanen shi zai sa. In kuka bari abin yi nisa sai a waye gari a ɗauka duk mutanen jihar Kaduna suwaye. Shi ne, yanzu abin da ake ɗauka a taraba kenan. ɗauka ake mutanen taraba gaba ɗayansu ne su ne abinda ake ɗauka a plateau kenan sau da suke da gwamnati suke da bakin magana ko ba ku da bakin magana to ba sa sallan juma'a in ga ɗan shi ya je masallacin juma'a je ta da fitina ne ba sa sallan idi ka lura za ku yi ta shirin za ku tafi sallan idi za ga 'yan sha suna zaune kuma tambaya ai mu 'yan garin nan ne shi mai gidan a ina yake sallan idi kuma ina yake sallan juma'a kun gano wannan da kyau ko wala ne ka ba sa aure mutu'a suke in kaga sun yi aure na da ne in kaga sun yi aure sun daura ma ƴaƴansu aure ko wallahi ganin ido ne dan kar a ce an ga wani ya tafi da ita ya kulla daki a ce yaya ne cin da ganin idon ku sai kawai wani cewa cewa amma ina ba wani magana aure sai dai kowa ta mutu'a kawai zaman dadoro wala talaka kuma su ba sa ba maganar saki kawai in dai ta gaji ne kawai ta gudu ta tafi wajen wani kawai kai ma ka gaji kawai kai gaba abinka wala bai wala shara duk kayan wanda ka gani kawai ka ɗiba ba wani maganin ciniki in ga gabas ɗibi kayan gaba kawai tsoron ka suke ji ko suna tsoron abin da bai kai komo kuna fatan mun gano wannan da kyau wannan shine addinin su yace walau la ma nu'thiruhu min siyanatil ilmi mala ce kai ba dan abin da muka fifita na kiyaye ilimi ba alladhi a'lallahu amrahu wanda Allah ya ɗaukaka al'amarin ilimi wa sharrafa qadarahu kuma ya bunƙasa al'amarin ilimin wa nazahu an yakhluqa bihi najasata ahli zaig kuma Allah ya kiyaye ilimi kada najasan karkatattu ya gurɓata shi wa qabiha aqwalihim da mummunan maganganun da suke faɗi wa mazahibuhum da mazhabobinsu allati taqsha'irru juludun juludun min dhikriha wanda in ana faɗi jikinka ma rawa yake kaji fatan jikinka kamar za ta kekkeci wa tajza'u an-nufusu min istima'iha kuma in kana jin maganganun yan shi'a da aqidin su ko wallahi sai kunnin kai kamar zai fashi wa yunazzihu al-uqala wa alfazuhum kuma masu hankali suna kokarin tsaftace bakunansu su wa asma'ahum da kunnuwansu an lafziha daga furtawa da sauraronsu Kala ce la zakartu da na ambaci min zalika ma fi ibratul lil mu'tabirina shawala da an faɗi wannan ilimi ne ba a san a ɓoye amma wallahi wasu maganganun yan shi aka an faɗa ko Allah sai ka kusan su ma ka ji yanda suke rena Allah ka ji yanda suka ɗauki manzon Allah ba bakin komi ba mun gano wannan da kyau ko wallahi malam ba su ɗauki alkur'ani da duk wani musulmi a matsayin wani abu ba sam damuwa da musulmi za su gaba da ya ambaci wasu maganganun shi yasa ya ja baki kawai shi kanta ibanatul kubra a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da hamsin da shida mala ya ce ƙaunar imamul ƙahatsani rahimahullah sai magana al'imamul ƙahatsani ya rasu hijira shekara 387 yau shekarun shi da rasuwa 1000 da da arba'in da bakwai dubu ɗaya da arba'in da bakwai ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kusan shekaru ɗaya suka rasu da ibn batta kenan qala fi nuniyatihi ya faɗi a cikin nuniya na qahatani tana daga cikin wanda zamu karanta fa anan ta aqida ce kowa hadda ce ta zai yace inna rawafid sharru man wati alhasa min kulli insin natiqin aw jani madahun nabiyya wa khawwanu ashabahu ورموهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وسبوا صحبه خزلان عند الله منتقصان kun gano wannan da kyau ya ka abin da ya faɗi kansu ke ce innan rawafida kun ga 'yan shi'a sharru man watsi alhasa duk wanda ya taɓa taka ƙasa to ba a taɓa masharranci irin ɗan shi'a ba ko shaidan bai kai dan shi a sharri ba shi shaidan ya riga ya faɗi inda yake haka ne amma su fa ya zai ce maka yana tare da kai kuma ƙarya ne wai shi ta kiya yake maka sharrun man watsi alhasa min kulli insin natiqin duk wani ɗan adam da ya taɓa magana ba taɓa masharranci kamar ɗan shi'a ba aujani ko aljani ma ba taɓa mafi shar in kaga aljani mugu ko Allah bai kai ɗan shi'a ba in a cikin mutane aka samu ɗan shi'a to babu mafi sharrin mutum irin wannan in cikin aljanu aka samu ɗan shi'a to babu mafi sharrin aljani irin wannan madahun nabiya bakinsu na yaban annabi wa khawwanu ashabu amma suna wulakanta sahabban shi kuma shi ɗaya mutumin kirki amma dole ke kiyo da shi na banza wannan irin zagi suke son su yi annabi waramauhum sun jefi sahabbai bi zulmi cewa wai sabon annabi azzalume ne wal udwani ko sun ketar haddi sun bar addini ba mu habbu qarabatahu suna cika bakin wai suna son dangin annabi wa sabbu sahabahu kuma suna zagin sahabban annabi khazlani ma da yace tabewa bi kenan inda Allahil muntaqadani maganganu biyu masu karo da juna mun gano ne ko yace yace jadalani wasu abubuwa guda biyu masu karo da juna a wajen Allah ba su haduwa ba in dai kana son sahabbai to dole ka so ahlul bait in kana son ahlul bait dole ka so sahabbai in kana son annabi dole ka so duka kun gano wannan da kyau ku karanta nuniya na kahatsani shafi na 21 qaulu qiwami sunna abul qasim isma'il ibn muhammad al-asbahani rahimahullah sai yanzu ne zamu yi kasa yanzu ya bar shekara dubu kenan ya rasu hijira shekara 535 yau shekaran shi 900 899 da rasuwa ko 99 ne fa ya dade ba wanda sha 800 bar gaji abin da yake faɗi kan yan shi'a jama'a abin fa ba ne ba ne abin da tintini ba mu ne muka tsara kawai mun ga mutane mu ta faɗin maganganu a kansu an wallahi tintini ne tintini ba a taba san yan shi'a ba a musulunci tun musulmi yana Allah wadare da yan shi'a ga wanda yake maraba da yin sha ba musulmin arziki ba ne ƙala ya ce wa man balaga min al-khawarij war rawafid fil mazhab duk wanda ya kai ƙololuwa na aqidan khawarij ya kai ƙololuwa aqida ta shi'a an yi kaffira sahaba shine wanda yake kafarta sahabbai wa min al-qadariyya wanda yake ƙololuwa cikin qadariyya kuwa an yi kaffira man khalafahu min al-muslimina duk wanda bai yadda da abin da yake a kai na ƙadariyanci ba to zai kafarta shi wala na rassala ta khalfahum kaga ɗan shi'a da khawarije da jahami da bakadare waɗannan ba a sallah a bayansu. wala na ra ahkama qudatihim kuma duk abin da alƙali daga cikin alƙalin sa yanke hukunci akai ba daidai bane dan shi ma kafiri ne don me bai hukunta musulmi wa qada'ahum ja'iza mun gano wannan kyau ko hukunci a kansu kuma daidai ne wara'a kuma ina ganin asaifa takobi a kansu wastibaha dam kuma ya halatta a yaƙe su a zubar da jininsu ha'ula ila shahadata lahum waɗannan ko sun kawo shaida ba a karɓa ba mutanen kirki ba idan kana neman shaida sai ka sa ɗin shaida zama shaida a kai ana zuwa ga ɗan shaida ne ce baka da shaida tashi ka nemo shaida kun gano wannan kalmar shahada ba ta amfani a kansu sau da su sun yarda tuni sun bar addinin musulunci cewa mun gano wannan wannan magana an faɗe ta yau shekara 899 da faɗinta amma malamai sun yi zaune kamata ya su fito su bayyana ɗalibansu wannan gaskiya sai a waye gari ba wani wanda yake yaudaruwa da waɗannan mutanen banzan ya faɗi wannan magana a cikin littafin الحجة في البيان المحجة لقوام السنة مجلد نبيو شافي نتري بيد شادة قول أبي بكر ابن العربي رحمه الله مغنى أبو بكر ابن العربي من لتافن الأواسم من القواسم muna karanta shi anan ko ya rasu hijira da shekara 543 yau shekaran shi na 800 da casa'in da ɗaya. Ƙala fil awasim ya faɗi a cikin littafin shi al'awasim min al'awasim, ma radiyatin nasara wal yahud illa fi ashabi Musa wa Isa. Su kiristoci da Yahudawa ba sa yadda da komi sai abin da ya dace ma sahabban Musa da sahabban Isa. Ma radiyatin rawafin fi ashabi Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama hina alaihim. ai su ‘yan shi'a kuma ba su gamsu da sabon annabin su ba, yayin da suke hukunci bi annahun kadi tafako alal kufur wal batil cewa wai sabai gaba ɗaya kafirai ne kuma ba akan daidai suke ba. Kaga yanzu ‘yan shi'a a wannan janibin har kiristoci da Yahuda sun fi su. Ina fata mun gano wannan da kyau. Za ku ji cikakkun bayanai a cikin littafin al'awasim min al-kawasim. ya faɗi wannan magana a shafi na 192 kuma za mu zo za mu ji ta da izinin Allah a maɓuɓɓuganta karatu na gaba za mu tashi alƙadi iyad a cikin ashifa bi tahrifi huquqil mustafa waɗanda suka mararci yan shiya suka ba su wajen zama a masallatansu za mu ji irin abin da mai alƙali iyali ya faɗi a kai Allah ya tsare mana imaninmu fasbanaka Allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum